أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وعشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allahu tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddar saduwanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a wanda muka saba gabatar da littafin jami'ar mutum a dukkanin ranar laraba wanda kuma muna cikin yani kashi-kashi bahat wanda yau in ban manta ba muna 26 da watan rabi'in al'awwa yani wata na uku a kalandar mutum musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira rin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma yin muwafaka da 11 da watan oktobar ni wata na goma shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka faɗa ci gaba da karatun na wannan littafi jami'ar mutum kuma muna cikin kashifin shubahat kuma wannan darasi ne na shidda ko na bakwai a cikin jerin yin littafi shi daman kashifin shubahat ya yi shubahat to a tashi daga mala ya ce muna cikin kashifin shubahat daman shi kashifin shubahat ya yi shubahat dukkan wata matsala da wani rikitarwa to mun zo shahi na gomiyatar rabiyar inda yake cewa kazalika aidan hakanan kuma al'ulama malamai fi jami'i mazahibul arba cikin dukkan mazhabobi guda hudu abu hanifa imamu ahmad bin hanbal imamu shafi'i imamu malik sune masu mazhaba guda hudu yazkuruna suna ambata suna ambato fi babu hukumul murtad a dukkan tattafansu suna kawo babi na hukuncin wanda ya ridda musulmi ya koma kafiri annal muslima shi musulmi idza za'ama iyariya anna lillahi waladan cewa Allah yana da da bawo murtadin yayin ridda idan musulmi yana iya zama kafiri kun sai akwai yan aqidar da yace kawai ba yanda za a yi musulmi ya zama kafiri eh kawai da ka ce la'ila illallah duk abin da ka yi wa baka zama mun kafin to ga shi duka wannan malaman na mazhabobi guda hudu suna yin babi na wanda ya ridda musulmi ya koma kafin wai farri kuna bayanan nau'aini suna rarrabe tsakanin nau'i guda biyu nau'i na musulunci da nau'i na kafirci wa haza fi gayatul wudu'i wannan cikin gaya ne kai gaya na al-wudu abu wanda yake ahiri alwudu wanda yake aiki yagwara wadihi ne ai da lantarki wadihi abu a hili na'am wa in kala idan wani ya ce ala inna auliya allahi la khawfun alayhi wa la hum yazanun wani dan bidiya zai iya janyo ma wannan aya yace kai ahli sunna baka wai rabu da waliyan Allah ne sai ya janyo ma aya yace ai Allah yace ala ku saurara na auliya Allah waliyan Allah la khawfun alaihim babu tsoro tattarar su wala hum yazanu da babu ko ciki tattarar su fa kul sai ka ce haza huwa alhaq eh na yarda wannan gaskiya ne akwai waliyai walakin la yu'badu da sai dai ba bauta musu to ku ko ya haka bauta musu kuke ku ka ce waliyan sai ku rika bauta musu wata kila ya ce ma ai mu musu sujada sai ka ce ai kuna kiran su to shine bautai kiran bautai wa nahnu lam nazkur illa ibadatuhum ma Allah wani hannu mu ahalin sunna lam nazkur ai da mu muzakkara ba illa ibadatuhum ma Allah sai ibada da kuke tare da su da Allah kuke hada shine kafirci wataƙila ku ce ku buku wannan kinsu amma kiransu ne kuke to kafirci wa shirka hun ma'ahu kuma shirka ne tare da su da kuke haɗa bauta Allah ku kiraye Allah ku kiraye su wa shirka hun kuna tara tara su da su da Allah ɗaya suke to shi ne kafirci shi ne kuta wa illa an ba haka ba fal wajibu alayka wajibi ne a gare ka hubbahum ka so su su wali dole ne ka so wali tunda Allah ma yana san su watiba'uhum kuma ka musu biyayya sai dai biyayya idan ka abude suka saba ma Allah da mazo duk wani ya taka su kai ma ka kyale su eh kana girmama su ne dan sun girmama Allah da mazo kana bin su ne dan sun ba Allah da mazo wal iqrar bi karamatihim kuma ka tabbatar da suna da karamci suna da karama mu ahlus sunna mu ce mu yarda da waliyai mun yarda da su mun yarda akwai waliyai kuma dole mu so waliyai mu karrama su sai dai kuma hallo ku sa zo masu waɗi mu wani abinda Allah ya faɗa manzo ya waɗa su waɗi mu kambacin shi wani daban nan kuma ba karrama su mu ba musu biyayya ina fata mu wala yajhadu karamatul awliya imamu abu wahab ya ce ba mai musu inda ahlus sunna ne yarkar musu da karama ta waliya ba mai musu ne illa ahlul bid'ah sai dan bid'a wa dalal da bata kun san akwai mu'jiza akwai walitaka akwai karama eh wai mu'jiza wanda za Allah zai ba annabi kamar annabi Musa da aka bashi sa eh yagwara wanda bangaren he annaba ki ba mu'jiza eh akwai walitaka wali ne wanda Allah ya bashi ba akwai karama kuma mutum za Allah zai ba shi wani karamci ba ma annabu wani yi wani abu kuma abin a ga haka ne tsoron waliye ma suna da karama wadinun lahi addinin Allah wasu ɗin bai da ɗarfai ne wasu ɗin tsatsakiya ne bai da ɗarfai ne tsakanin gehe guda biyu ba zurfafa kuma ba kashe gama wa ka zalika ji Allah ku ummatan wasu ɗan litakunu shuhada alanda su kunin rasulu alaikum su krista kashe kawa suka yi sai suka zama ba musulman kirki ba su kuma yahudu wuce gona da iri suka yi kuma bai da su kuma musulmi ahalin suna yi suka tsaya da tsakiya ba su kashe kawa ba kuma su wuce gona gona da iri su krista ba su yi ba ilimi batattu ne ina fata ba kasan kaga sun kashe kawa ba su yi ilimin ba ba da zara su yi aiki sannan su kuma yahudu sun yi ilimin amma musu a suka take ilimin ko mu fahimta sannan kuma musulmai ahalin suna yi muka tsaya tsakiya mun yi ilimin ko muke yi wa ka zalika ya Allah ko ummatan wasu al'umma ta tsakiya adala wa hudan baina dalalai dalalataini kuma shari'a ce tsakanin bata guda biyu su yahudu da nasara da a bata su mu kuma a tsakiya su muke wa haƙƙun bai da baɗilai ne kuma haƙƙi gaskiya ne tsakanin ɓanna guda biyu ɓanna ta yi hudu da ɓanna ta nasara mu kuma yi muka tsaya a kan gaske kuma bai yi da ba iza a rabta idan ka sani an na hazan lazi yi sami hil mushrikun wannan wanda mushrikai suke ambatan shi fi zamani na cikin zamaninmu kabir al'itiƙad babba al'itiƙad na ƙudurtawa aƙida kuwa shirku shi ne shirka allazi na zalafi al-qur'an wanda qur'ani ya sauke bayyana shi wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annasa alai annabi ya yaki mutane akai dalilin shirka fa alamtu kasan anna shirkal awwalin shirka ta mutanen farko zamanin annabi muhammad akaffu min ash-shirki ahli zamanina ita ta yi sauki daga shirka ta zamanin ko yaji shirka abdul wahab kasa zamanin yanzu shekara 700 ba wai tun a lokacin da yace shirkan mutanen annabi muhammad da shirkan mutanen abdullahi na zamanin shi to shirkan mutanen shi ta yi shirkan mutanen annabi muhammad kuma in can masu shirkan na zamanin mazala annabi ya yake su da karamin shirkan shirkan tasu su kuma ina abdullahi yana ta to yanzu in ka ce shi abdullahi nan da shekara 700 ya bar duniya to yanzu shirkan yanzu ba ta yi ta da abdullahi ce tsara wai ka san me yasa ka wannan hukunci su mutan da mutanen zamanin maza Allah irin su abuja da sauransu in suka hau jirgin ruwa in yi tangal-tangal sai su rika Allah Allah Allah Allah amma daga ya sauka ya su je su rika shirka to ya ce shi a zamanin shi abu haɓu da shekara 700 da ke wuda ya ce to a lokacin da ma mutum iya hau jirgin ruwa ko mota ko wani abu iya dangal-dangal ba allah ba zai kira shehu zai kira kenan shi na zamanin shi a cikin tsanani suna shirka a cikin sauƙi ma suna shirka amma na zamanin manzan allah su a cikin tsanani ne suke tauhidi a cikin tsanani tauhidi suke kira allah suke eh amma a cikin sauki shine suke shirka duk da wannan kafirai ne annabi ya yake su to idan kake cewa wanda shi a cikin sauki yayin shirka a cikin tsanani yayin shirka min ba ba wala yake ai ka go kenan da shirkar su Abu Jahil da shirkar mutane yanzu dan Allah wace ta hitsarin ta yanzu ta yi wancan tsanani kuma duk da haka wancan annabi ya yake ina ba ta hukunta wallahi ko ba ma ba mai ba ba kuma ba bai baya ka ba alam ka sani annan shirkar awalin shirkar mutanen warko a kaf ita ta sauki min shirki a hali zamani na daga shirka ta mutanen zamani na bi amaraini ya ce al'amari guda biyu ya nuna cewa shirkar mutanen shi ya yi shirkar mutan da can da ko mu fahimta to sai zai baka al'amurkan guda biyu yana da hujja ya ce a hadu ma ɗaya daga ciki annal awwalina su mutan farko la yushrikuna bisu shirka wala yad'una al mala'ikata bisu kiran mala'iku wal awliya bisu kiran waliyai wal awsan bisu kiran gumakai ma Allah ta'ala Allah illa fil rika sai ana cikin sauki ne ba matsala mun fahimta suke kiran waliyai suke kiran annabawa suke kiran gumakai sai ana cikin sauki wa amma shiddatu amma ana cikin tsanani an shiga matsala wa yi kulusu da lillahi din to a nawa ikilasi suke wa Allah da adi i kama kala ta'ala kamar ayar da Allah ya ce wa iza masa kuma duru idan cuta ta same ku filbari cikin teku dallaman ta dukuna illa iya sai ya ɓace muku duk wanda kuke kira ba Allah ba kun shiga matsala ya ɓace muku yanzu Allah kawai kuke tunawa falamma na jakum ilal mar lokacin da Allah ya tsaye da ku ka zango cikin sarari a arartu sai ku bujirce ku koma kuna shirka kana da insanu kafura irin mutum akwai kafirci kenan mutane shirkar mutanen zamanin maza Allah in ana cikin sauki ne babu matsala amma an shiga matsala ikhlasi ba ki sai hi kowa tauhidi da fata in kaga su musu shirka to in kaga musu shirka to in kaga suna shirka to babu matsala ne amma in akwai matsala su masu tauhidi ikhlasi ba gare su to mu yanzu zamanin mu an yi zamanin da fa da fa in zaka fadi ya kace shehu mutum zai fadi sai ya ce iyas wani zai ta mota fa za ta fadi wani yana iyas iyas wani yana abdulkadir jelani abdulkadir jelani yanzu su kenan mutanen mu ko matsala ba aka shiga shirka zaki maradana ana sauki ina fata akwai wani wani shi kuma da suka hau mota irin wanda ya yi kwandalolin layoyin da wajen da guda ɗari mota ta yi haka tangal tangal tangal da kyalle za ta faɗi allah da ya taro ta bata faɗi ba sai wani ya ce masha allah allah mun gode ba sai ya janyo halin shi cikai wani zuwa gani wannan da ya hudu mai wayan su layoyi ce kaga wannan layoyin in ba don su ba da abin yi ragwargwaje da allah shi wai shi yanzu laya ta tsere sun wai laya ta tsere sun laya ina fata kuma ai duk shi yasa matsalar sa laya duk wanda ya sa laya daga allah ya kubutar da shi daga abuca zai yi laya ta zai amma hango allah ba zai wannan laya tana aiki wa ƙaunu hallawai ka hujja allah ya ce ƙul a ra'aitun ƙul a ra'aitakun ku bani labari in atakum azabullah idan azaba Allah ta zo aw atatukum sa'atu ko kiyama ta zo a ghairar lahi tad'una yanzu wani Allah kuke kiraya in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya Allah yace bal iyahu bari iyahu a a iyahu shi suke kira tad'una iyahu tad'un Allah kadai suke kira fa yakshifu ma tad'una ilayhi insha'a sai ya yi muku abinda kuke kira in ya so watan sauna ma ta shirku da sai ya kuma ce abinda kuke shirka da shi kenan wani aya tana nuna cewa idan matsala ta zo sai ka ga mutanen naka suna kiran Allah amma daga matsalar ta kawo sai su manta da Allah sai a koma ana ta shirke-shirke shi ne Allah ya ce kula a ra'aitakom ce ku ba ni labari idan a taku ba azabun la idan azaba Allah ta zo muku au a ta tuku musa'atu ko kiyama ta zo a gairar lahi ta du'una in zo nan Allah kuke kiraya in kuntum sadiki da in kuna da gaskiya me yasa kuke kiran wani Allah ku kyale Allah bal iyyahu tad'un bari in azaba ta zo ko matsala ta zo Allah suke kira fa yakshifu ma tad'una insha Allah kuma fa yaka shubu ma tad'una ilayhi insha Allah sai yayi muku abin da yaga dama in yaso sai yayi muku abin da kuke kiran shi wai shi Allah bai da matsala sai ku yi ta shirka kuma in matsala ta zo kun kiraye shi kuma ya amsa ku in sarari ya zo babu matsala ba su kiran Allah amma daga matsala ta zo sai su ta kiran Allah kuma shi yayi amsa subhanahu wa ta'ala eh shi Allah ka san wai ba he mu ni kade bai ki amsa ba Allah har kafiri yi addu'a Allah amsa ai da Allah ya ce amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alu kulkula fal har wa yake amsa kiran me matsala in ya kiraye shi shine Allah to ai Allah ba ya ce ba mun ne kade ba kowai har kafiri in ya roki Allah ai shi kafirin ba da Allah ne shi yasa annabi Musa tara yana ta wani mutum ya ga wani mutum yana ta addu'a shi addu'a tashi ya sanamu ya sanamu ya gumki amsa mun gumki yake amsa mai shiru can waje ya sanamu sai baki ya kumce sai ya ce ya samadu shi kuma samadu sunan Allah ne sai Allah ya amsa mai biya mai bukatar shi annan musa ya ce Allah ya yi ta kiran ya yi ta kiran gumki bai amsa mai ba kai da ya kira ka so daya ya ce a he Allah ya ce in ya yi ta kiran sanamu bai amsa mai ba ni ya kira ya da so daya to kenan in na kyamsa mai biye bambanci na da ni da sanamu da samadu kenan na unguna mai bambanci sanamu da samadu ina fata yi shi mai amsa ne shi kuma sanamu bai amsa wa ƙaunuhu da waɗashi wa iza masal insanu dur idan ya shahi irin mutum cuta kamar rashin lahiya ko wani talauci da arabahu muniban ilai sai kaga yana ta kiran ubangiji ina koma zuwa ga Allah ina fata ku da ila kauli hayy zuwa wadar shi kul tamatta bi kufrika qalilan kace ka dan ji dadi da kafircin ka kadan inda ka min ashabin nar kai dan ma kai ma abuta shiga wuta ne kidan anan wa iza masal insanu dur idan ya shahi mutun irin mutun cuta rashin lahiya ko wani ciwon kai yanzu wani za ka dora mai ciwon kai cikin dare da ɗan duniya ne amma ya kwana yana wayo Allah na wayo Allah ba ya kwace ba kowa ciwon kai kawai wayo Allah na Allah na shi kaɗai wala ko kafirai yanzu haka in suka hau jirgi sama sai ka suna adda suna ana ta'adda so ake asabka lahiya yi yi ayan shi da matsala Allah ake kira ko kirista an suka shiga jirgin sama ya gagansu da taujiya ana ta ja Allah sai an sabka ne kuma ya koma ana ta iskanci amma dai a cikin jirgi shiru ina fata mu gaba wa qawluhu da wada Allah wa idza gashiyahumul maut yayin da kumfar ruwa ta ruho musu ana cikin jirgin ruwa ka zulal kama wata inuwa da'awullaha mukhlisina lahu din sai ka ji ana kiran Allah ana tsarkake addini ana Allah Allah shi kadai ake ma ikhlasi amma da kaga an zai daga sun sabka sai kuma a koma ayi ta shirke-shirke ayi ta kafirci kamar yadda yace fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barr idza hum yushrikun in suka hau jirgin ruwa yayi tangal tangal sai ka ji ana Allah Allah ko aka hau jirgin sama ko mota tayi tangal tangal sai ka ji ana Allah Allah amma daga an sabka sai kuma wani tsaye-tsaye da wani shirke-shirke da wani a kira wani ba Allah ba amma da farko kullum Allah ake kira eh daga an shiga matsala ke kenan abin da yake so ya nuna mana cewa mutan da zamanin manza Allah su in matsala ta zo wallahi Allah suke kira amma daga matsalar ta kau sai su rika shirka to mutan zamanin Abdulwahab da yanzu mu in ana cikin matsalar ba wani Allah ake kira to duk wanda ya je wajen boka ko je wajen wani mai duba mai diba don Allah ba ya je ba wajen yau ya yi mai matsalar shi ba ya koma wajen Allah har mai koma ba wajen Allah shi ma shirka yi ke don ko matsalar ta zo wajen wa zaka Allah in ana cikin sauƙi Allah in ana cikin tsanani Allah ba mai yaye matsala in ba Allah ba ina fata fahimta sai malam ya ce faman fahima hazihi almasala duk wanda ya fahimci wannan masala allati waddaha Allah wanda Allah ya bayyana ta fi kitabihi cikin littafin shi wa hiya gatalan annal mushriki da su mushrikai allazina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya yake su yad'una Allah suna kiran Allah ne wa yad'una ghayruhu fi raka kuma suna kiran wani Allah a cikin sauki kenan suna kiran Allah su da zamanin manzo Allah a cikin matsalan tsanani wa yad'una ghayruhu fi raka amma suna kiran wani Allah in an samu sauki wa amma fi darra ma cikin tsanani wa shidda da kuma matsala wala ya du'una illallah wahdahu su kafiran da ba su kiran kowa sai Allah shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya wa in sauna sadatahum sai su mance shugabannin su in an shiga matsala dan bance ya ba suke da su tabayyana lahu al-farq zai bayyana maka al-farq rarrabewa baina shirki ahli zamanina zai tsakanin shirka ta ma'abuta zamanin mu wa shirki al-awwalina da shirka ta mutan farko walakin sai dai aina man ya fahamu kalbahu kalbuhu hazil mas'ala ina yake wannan zuciyar shi za ta fahimci wannan mas'ala fahaman rasikan fahimta tabbatatta shine rasi war rasikuna fil ilm matabbata cikin ilimi ya kuluna amanna bi kullum min inda rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab mala ce wallahu almusta'an Allah shine abin neman taimako ya hudi yani masala ta farko ne a bisa cewa kawai abu masalar ta farko mutan zamanin da in kaga suna shirka babu matsala in kaga suna su kenan a zamanin rishin matsala suke shirka amma zamanin matsala tauhidi suke amma a hakan kafirai ne a hakan annabi ya yake su to mutan zamanin in suna cikin matsalan ma shirka suke in suna cikin sauƙi ma shirka ciki to da na can na harko da na yanzu wanda suka yi sauƙi a shirka na da su suka yi sauƙi a shirka kawai abin da ya fasarta wuke masala ta biyu wace wal amru sani al'amari na biyu annal awwalina su na harko yad'una ma allahi suna kira tare da Allah unasa wa insu mutane muqarrabina inda Allah makusanta wajen Allah wai ka saurawa abin da zai bayyana ma hallo su na da hallo in kaga sun kirayi wani ma to sai mutumin kirki na da in suka tashi mala'iku suke kira mala'iku na kirki ne ko ba na kirki in suka tashi sai su kirayi rana rana ta kirki ce ko ba ta kirki ta kirki ce wata na dan sai abu na kirki wanda bai samu abin da yake so ya fahimtar da kai to na yanzu su in sun tashi ya dan banza ma suke kira yanzu wanda ake kiran shehu akwai shehu da bai sallafa kuma ake kiran shi har ya mutu bai sallafa akwai shehun da bai sallar juma'a akwai shehun da bai ibada kwata-kwata ɓarawo ne to yanzu da Allah da wanda ya kira kuma da nan wanda ya kirayi mala'ika da wanda ya kirayi shehun da bai sallah wanda ya shirka shi ta yi matsala shi ai wanda ya kirayi mala'ika gani yake shi na kirki ne duk da shi ma shirka ce amma shi kuma wanda ya kirayi wanda shi kafiri ne ma ya kiraya ina fata kwaikwai yawai akwai shawar da ya ce ku da kuke gani kun gama ba mu sallah yawai a makka muke sallah a makka yake sallah to ai kenan bai yi da yake so ya tura ba to eh ya kaka tambaya ana can yana gida bai yi kawai to yanzu wanda bai sallah wanda bai sallah musulmi ne ko kafin to in ka kiraye shi ba gwara wanda ya kiraye mala'ika ko kuwa ya shi yana ibada a kowane tun da aka halice shi ta zubi to kenan ashe kaga mutan farko su shirkansu ta yi sauƙi sama da ta mutan da yanzu kenan yanzu a nan abinda ma da yake so ka fahimta shi ne mutan farko annan unasar mukarrabi na inda su mutan farko suna kiran ya'ani makusanta ne wajen allah masu bauta allah imma anbiya ko kuma kaga suna kiran annabawa wa imma auliya ko kaga suna kiran waliyai wa imma mala'ikatan ko kaga suna kiran mala'iku aw yad'una ashjaran ko kaga suna kiran itace aw ahjaran ko kaga suna kiran duwatsai mudi'atan lillahi kaga suna biyayya ga Allah lesat asiya su gani suke ba sabo bane akwai wanda kiran da suke ma itace ice kaga ai bai sabo dutsi bai sabo sai su ce wannan budi atallillah saboda ice mai biyayya ne ga Allah ai da ma Allah ya ce babu wani abu da kake gani face yana tasbihi ga Allah ice yana tasbihi ga Allah ruwa duwatsai sai su ce ai da ice da ruwa budi atallillah da annabawa da mala'iku budi atallillah mutane ne masu biyayya ga Allah lesat asiyatan bisu sabo to kuma dan mun kiraye su su kwasatar mu zuwa ga Allah ai ba matsala bane to yanzu kaga su na farko ai da suka leka abu mai tsarki suka kiraya to mu da yanzu ai da suka leka abu lalatacce to da na dan da na yanzu ne suka yi sauki duk da su ma na dan shirka suka yi su ma amma shirkan dan ya yi sauki sama da shirkan yanzu kawai shi ne abin da ke so bai tarata sannan sai malai ya ce wa ahlu zamanina amma mutanen zamanin mu yad'una ma Allah suna kira tare da Allah unasa wani su mutane min afsiqin nas wanda sai kowa fasikanci cikin mutane to akwai shehun da shi yace in kun ganda a jimji ba jimji bane masallaci in dai kun ganda a jimji to jimjin da kuka gani ku ne a haukan ku kuke ganin jimji ne eh shi a ƙarya ce shi a masallaci ne yake sai a ga shehu a cikin jimji yana ta sallah yanzu wai ita sallah dole ce ko ba dole ba ita wa cikin yankuwa farilla ce ba ba zan can kai kai ɗaya ba to yanzu shehun da aka ce ya shiga ka'aba mamunin bakari ya yi kwana arba'in to yanzu ya yi sallar juma sallar jaku ya yi to an allah ce ya yi wannan zina amunin ka'u wasu judu wa abudu rabbakum jaku wa kakai jaku to yanzu wannan musulmi ne ko kafiri a ba da amsa mu kafiri ne wanda bai sallah ko kafiri ne Allah ya ce kullu nafsin bima kasaba rahina illa ashabul yamin fi jannatin yatasaaluna 'anil mujrimina ma salakakum qalu lam nakun to akwai wutar sakara ma ta wanda musu sallace kai kuma kuna kiran shehu kuna cewa mutumin kirki ne to akwai shehu da aka ce shi kuma daga inda yake sai ya dauko waina wata mace tana suya waina a Madina yake dauko waina daga Madina kata Nigeria shi ne aka tambaye shaka abubakar gobe ya ce wanda shehu ya ce to yi ai barawo ne ya biya kudu wai ne ɗaukowa aka ce ke to yanzu yi wadda shehu ɗan kuma yi ce kuma ai gwarin wa'in jawale gwarin duwatse da su gwarin itace da su su da su musu yi sata ba musu yi karya ba kuma suna imana a kawai abin da yake so ya ce ba mutan da shirkan su ta yi sauki da mutan yanzu sai malam ya ce wallazi ne ya duƙunahu هم الذين يحكمون أنه الفجور من الزنا والذين يدعونه wanda suke kiran su هم الذين sune wanda yahkuna anhum alfujur suke hakaito musu fajirci ai akwai shehullan da su suke hakaita su suke koya ma mabiyan su kafirci su suke koya musu fajirci milan zina wallahi akwai shehun da yake cewa shehullan da suke cewa ku je ku zina saboda jawharatul kamali da kuke yi cinye lada take in ta cinye ziri in ta rasa ziri ya ta ci lada ke ne ne kun hada da wata izina da wata isata da wani dan shagiya don ku samu sauki joharatul kamal ku samu abanci kenan abin da yake so nuna ba akwai shagunan da su suke ba da halaccin aizina shi sa ya ce ma humul lazina ya haku da annahumul fujura min zina su ne wanda suke hakaita suke koya ma wayansu fajirci da su je su yi zina wa sarika su yi sata wa tarki sala su bar sallah wa gairu zalika da wani wani to ba a shahunan ba ne ɗan addi a kowane yana da ɗan addi mai barin gashi irin na mata ya ce mu a ɗarikan zina halakci shan giya halaka ne da giya shi za a gwado shi kuma shehu ne eh ko ka gan shi da mandula ta wiwi ko ka gan shi mata sun kewaye shi kuma shehu ne kuma da giya shi a hannu ya ce mu giya ta halitta a wannan ɗarikan mu zina ta halitta shan giya ya halitta kaza barin sallah ya halitta muddin ka so shehu in dai ka bi dariƙan fito ko baka sallah ko Allah ya ce ba haka ka ba aljanna mu za mu kama da ƙarhi a ranar kiyama kuma yace in ka bi shehu ko baka so ka je aljanna mu da ƙarhi sai mun kai ka in kuma in ka bar shehu ka bar dariƙan mu duk sallar ka wallahi ba ka je ba aljanna ko Allah ya ce zai ka kai ka aljanna mu za mu kama a haka aliyus wagairu da na sha wagairu zalik da wani wannan wallazi ne a taƙidu da wanda suke ƙudurtawa fi sale game da nagari mutum nagari awin lazi la ya asi ko kuma ga wanda suke la ya asi bisu sabawa misulil khashab kamar masu kiran icce wal hajar da dutse ahwan shi yahi sauki mimman ya atakidu ga wanda suke gidan kudurtawa fi man yushahidu fiskuhu ga wanda sun shaida fasike ne wa fasadu maballata ne wa ya shahadu bihi kuma su su ma sun shaida da haka abin da yake so a wannan yalga bai nuna ba wallazi ya atakidu fisare ai su da da suna kudurtawa sai mutum nagari suke kira kamar annabi kamar mala'ika kamar ince kamar kaza awon lazi la ya asi ko su ce mu bin mu kiran kowa sai wanda bai sabo misalin hasham kamar ince wal hajar kamar dutse to ai kaga wannan a wani shi yayi sauki mimman ya taqidu ga wanda suke kudurtawa fi man yushahidu fisku wanda ku kun shaida fasikai ne irin shehunan nan kuma ku rika kiran su wa fasadu kun shaida masu banna ne wa shahadu wa shahadu bi su ba shehunne sun shaida su masu banna ne kuma ka kai ka rika kiran su ai kaga shirkan ka yayi tsanani saboda wannan ko mu fahimta mala yace idza ta haqqaqata idan ka haƙiƙance annan lazina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya yake su a sahu kulan su suka yi ingancin hankali wayancan fa da suke wannan suke kiran nagarin mutanen nagari sai yi hankali ai ko kai da kanka ka tabbatar da sai yi wa'illa yanzu hankali wanda zai Allah zai zo ya rika kiran shehun da fasiki ne dan wuta ne ai ya yi tsanani saboda wanda zai zo ya rika kiran annabi ai yana tsammanin annabi zai taimake shi ko mala'ika duk da shirka ne ai kai da kanka ka tabbatar wa'incin sun yi na yanzu hankali kawai abin da ke so yi nuna iza ta haƙaƙata in ka haƙiƙance annan da zina ƙatalawa ma rasulullahi sallallahu alaihi sallam a saho kulan wanda annabi ya yaƙe su sun yi hankali sama da na yanzu wa a kafu shirkan kuma sun yi sauƙin shirka min ha'ula'i da wa'innan to fa alam ka sani anna li ha'ula'i shubahatun wa'innan wa'innan da yanzu suna sa shubaha shi yasa aka yi littafin kashe shubaha yuwardunaha sai su kawo ba wannan shubha shine yuwardunaha su zaike ma ita su kawo ba ita alama zakarna a musa abinda muka zakara ba wahiya gata nan tubahihim yana daga mafi girman shubharsu fa asigi sama'aka to ka dan karkatar da jinka ka saurari jinka ba da karkatar da jinka ka ji abinda za su shine fa asigi sama'aka as kalma ta asigi karkatarwa sam'aka jinka ka karkatar da jinka ka tsaya ka ji meye suke wada li jawabiha wahiya da kuma amsar da zaka ba su gata nan ila fata mu annahu yaqulun sai ka ji suna cewa su kafara innal ladzina nazala fihim wai hudda hujja za su kawa dan ƙarya ya ka ji hujjar ta su kuma ƙarya ce sai su ce ma innal ladzina nazala fihim alquran wannan wanda ƙur'ani ya sauka a lokacinsu mushirkai la ya shahadu da Allah ilaha illallah ai su busu shaida ba da kalmar la ilaha illallah yanzu dan bida zai iya zama yawa wanda magana ya ce wa ai wanda kace annabi ya yaƙe su ai su busu wani la ilaha illallah an yi an yi da su su wani la ilaha illallah sun ki faɗa sai ya ce ba ni kuma da kake cewa ni kafiri ne na wani la ilaha illallah zai iya ɗarbe ka da wannan kuma wallahi zai ɗarbe ka wa ya kazibu da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma har ya ce ba wa'incan ai sun karyata annabi ni kuma da kake gani da ai babu wanda ya kai san annabi ba kamar yanzu yadda riku duk ba haka wasu ke wa ya kazibu da rasul su ya ce wa'incan ai sun karyata annabi mu kuma mun gaskanta annabi wa yankiru da ba'ath dan bid'a sai ya ce ma wa'incan sun yi inkarin tashin kiyama ai bisu ne bisu ce ba za a tada kiyama mu kuma mun yarda akwai tashin kiyama wa ya kazubun al-qur'an sai ce ba wa'incan sun karyata qur'ani mu kuma mun gaskata qur'ani wa yaj'alunahu sihran sai ce ba wa'incan sun ce qur'ani sihiri ne mu kuma mun faɗa ba mun ce qur'ani gaskiya ne wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah sai ce ba mu mun shaida ba ba abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah mun shaida annabi muhammad manzo ne da Allah wa nusaddiqul qur'an mun gaskanta qur'ani wa nu'minu bil ba'si mun yi imani da kiyama wa nusalli muna sallah wa nasumu muna azumi fa kaifa taj'aluna la misla ulai ya za kai ka kama mu da wancan ya salam ka ji abin da da bida zai rubewa ka san wani wai yana kiran shehu ne yake cewa yaddi na shaida da qur'ani na yi ina sallah wa'ancan bus sai rawa qur'ani bus sallah sun karyata da kiyama ni kuma duk na gaskanta ya za a yi ka gaba da kafirai da wa'ancan da haka zai ce ba wala wallahu ya ce fal jawab ga amsa ga amsa sai ka ce annahu la khilafa bainal ulama kulli yau babu sabani tsakanin malamai gaba ɗayan su annan rajul shi mutum idza sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in ya gaskanta annaba a wani abu wa kazabahu fi shay'in ya ƙaryata shi a wani abu annahu kafirun ai babu sabani kawai kafiri da harko ke da hansa da zaka bashi kuma lam yadkhul fil islam kuma bai shiga ba cikin musulunci ya gaskanta a wani ya ƙaryata wani mine ne shi ina fata mai to sai ya ce ga amsa ne wa kazalika idza amana bi ba'd al-qur'an haka in mutum ya yi imani da shashen ƙur'ani waje hada ba a da hukumai musan shashi to kafiri to ku kuma ai kun yi imani da wani shashi ne kun kafata kun yi muso da wani shashi kamar a ƙarrafin tauhidi kamar wanda ya tabbatar da tauhidi waje hada ya yi muso wujubu sala kamar mutum da ya ce na yi wani la'ila illallah na yarda da tauhidi amma sallah ba yi mine da shi amma ya yi imani da la'ila illallah amma ya ce mai sallah yanzu kawai sai a ce la'ila illallahun shi ba ta huta shi daga musulunci dalilin ya bar sallah mine da shi ka gani ya yi imani da shashi ya kafice ba yanzu mumuni ne ko kafiri an ce bari a yi amfani da imanin shi da ya ne la'ila illallah har yanzu musulmi ne a ce mai zanku kafiri dalilin ya bar sallah ya musanta mine da shi ya yi imani da shashi ya kafice ba kuma haka da ku ina fata au aqarra bitawhid ko mutum ya tabbatar da tauhidi wasala kuma ya tabbatar da sallai waje hada wujubin zaka ba ce wajibin zaka ba dole ba ce zaka akwai wanda zai ce ba zaka kun san akwai bambanci tsakanin ka ce baka yi ba da kuma ba dole ba yanzu in ka ce zaka ba dole ba ce ka zama kafin babu ɗayan biyu amma don baka yi ba baiwa ce kai kafiri ne ka riƙe wani haƙƙi da Allah amma in ka ce babu abinda Allah ya ce ne akwai kace babu yanzu kai kafin ko da ka shaida da la ilaha illallah kuma kai kana tsalla inda kace babu zakka to ka zama kafin to kai imani da shashi ka kafin ce ma au aqarrabi hazi kullihi ko ka tabbatar da akwai la ilaha illallah akwai sallah akwai zakka wajahada sawm sai kace azumi ba dole ba shi kuma Allah ya ce kutiba alaikum wasiya shahr ramadan allazi unzila fihi alquran wa man shahida minkum shahra to yi kace ba dole ba Allah ya ce bari ya sun kace ba yi ko ba ma bai zo ba ba kafiri ne kai kaga kai imani da shashi ka kafirce ba shashi aw aqarra bi hadhihi kullihi ko ka tabbatar da wa'illan duka ina fata fahimta da illallahu da sallai da azumin da zakai wa hajj amma wajhad al hajj sai kai musan haji kace aikin haji ba dole ba ka san kace baka yi ba shi ba laihi ba ne amma ka ce ba dole ba ne Allah ya ce wani la'ala na su hijir bai ka ce ba dole ba ne Allah ya ce dole ne in kana da kudi kai kai ka ce ba dole ba ne ke da wa kuke yi to kai ka kudu ina fata ba walan ma lamiyan kan unasan fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da walan ma lokacin da lamiyan kan unasan wa'insu mutane ba su tabbatar ba fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah lil hajji ga aikin haji anzalallahu fi haqqihim sai Allah ya sauko a haƙƙin su lokacin da wa'insu suna musa aikin haji suna ganin iske aikin haji dole ne shine lam yanqad unasun busu shahi ba busu yarra ba cikin zamanin manzo Allah game da aikin haji sai Allah ya sauko aya ya nuna cewa aikin haji dole ne sai Allah ya sauko walillahi ala nasi hijjul bayt lalle Allah ya wajabta ba mutane hajjantar ɗakin Allah ba zai sada ilaihi sabila wanda ya samu iko ya samu hanya wa man kafara wanda ya kafirce yana da kuɗi yake yin alkin haji fa inna la ganiyun anil alamin Allah ya wadata ga talikai kenan in kana da kuɗin ka ki Allah ce wa man kafara kaman ka kafirce kuma da aka ce walillahi Allah nas lalle Allah ya wajabta ba mutane kenan aikin haji ne wannan aya ita ce ta wajabta aikin haji to in kai musanta mutane ne suna kai cece ku cece a zamanin manzan Allah wani su musu yarra sai Allah ya sauko aya an kare kuma kare wa man aqarra bi hadhihi kulli kai duk wanda ya tabbatar da la ilaha illallah da azumin da sallar da zakat da aikin hajji duka amma wajhada wajhada ba'asa yayi musul tashin kiyama an abutu ba a tashi ba kafara bil ijma ya zama kafiri da haduwar malamai ittifaqan wa halla damu halak ne azum da jilin shi wa malu halak ne a kwace duke shi kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce innal ladzina yakfuruna billahi wanda suka kafirce wa Allah wa rusulihi suka kafirce ma manzannin Allah wa yuriduna suna nihi an yufarriqu bainal lahi wa rusulihi su raba tsakanin Allah da manzo wa yaquluna nu'minu bi ba'din sai su ce mun imani da shashi wa nakfuru bi ba'din mun kafirce ma shashi wa yuriduna suna nihi an yattakiza an yattakizu bainal zalika sabila su kama wata hanya su bar hanya Allah da manzo to ulaika humul kafiruna haqqan Allah ya ce wanda su ne kafirai da hakika wa ta dalil kafirin kuma mun yi tanadi ga kafirai yani azaban muhina azaba ta wadatanci ko mu bayyana kenan abu a wannan ayi mahallin shahid a yuriduna an yufarriqu bainal lahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd sai ce mun imani da shashi mun kafirce ma shashi to wai abin da yake so ya ce ba ku yanzu da kuke cewa mu shehunne muke kira mun yi la'ila illallah muna sallah muna azumi muna zakka muna aikin hajji mun yi kaza mun yi kaza mun yi kaza duk mun yarda to ya za ka yi ka gama mu da wa'ancan da su ba su yi da la'ila illallah ba su wanda yarda ba da ita musu sallah musu azumi musu zakka musu aikin hajji annabi ya yaƙe su to mu ya za a ka gama mu ka ce mu ma ya halitta a yaƙe mu ma kafirai yau ai kuke ba duk ɗaya mun yarda su yau don ka yi imani da wani su ka kafirce ma wani su ai kai kafiri ne to yanzu ka yi imani da wa'in duka amma ka ce ana kiran shegun ne to kai me kafiri ne miya matsalai ina fata ku yau mala ya ce fa'iza ka da allahu idan ya kasance shi allah kada sarra fi kitabi ya bayyana cikin littafin shi shine alkur'ani an da man amana bi ba'adin duk wanda ya imani da shashi wa kafara bi ba'adin ya kafirce ma shashi ko zuwa kafirun haƙƙan kafiri ne na gaske wa'annan ya stahiku ma zakara kuma ya cancanta a mai abinda aka ambata shi ne a kashe shi ko a yake shi zalata hazi shuba an gusar ma da wannan shuba hai wa hazi hiya allati zakaraha wanda ita ce wanda ya zakara a ba'du ahal ahsa shashe ma na ba'abuta al ahsa masu kwakwalwa masu bincike masu kallo da ido na lura ihsa kin wannan kalma ta ihsa ko ahsa masu kwakwalwa masu basira to shi ne suka zakara fi kitabi cikin littayi allazi arsalahu ilaina wanda Allah ya turo mana shi ne qur'ani kenan qur'ani ne ya bayyana wannan abu masu fasaha suka hundo shi ne sai suka kawo wanda ayi yuridu da an fariqu bainallahi wa rasuli wa yaquluna nu'minu bi ba'din kenan kawai in kai imani da shashe ka kafirce ba shashe kawai kafiri ne kai kai da kafirin da dai kuke kawai ina fata ba a ba da ahsa ba abuta hankali fi zafi kitabi Allah ya hudu cikin littafin shi allazi arsalahu ilayna wa dai zuwa malaje wai qalu aidan kuma hallau ana fada kuma dai in kunta tuqirru in kai ka tabbatar annan man sadaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya gaskanta annabi fi kulli shay a komi wajahada wujubu salah amma sai musan sallah wajibcin sallah ka gaskanta annabi a komi amma sai kai musan sallah annahu kafiru to kai kafiri halalud dam wal mal halak ne a zuwa jininka a kwace dukiyarka bil ijma da haduwar malamai ittifaqan ka yarda da annabi duka amma sallah kace a wa kazalika haka ne idza aqarra bi kulli shay ka tabbatar da komi da annabi ka yarda da shi da kiyama da komi illal ba'as kiyama ce baka yarda baka ce a kai babu tashin kiyama nan ba kai bi ne kafiri ne ko da kana sanin wa kazalika idza jahada wujubu sawm ramadan haka in kai musan azumin ramadan wa sadaqa bi zalika kullihi ka gaskanta da komi amma kace ramadan ba wajibi ne kai kafiri ne la taktaliful mazahib fi kuma mazhabobi duka ba su yi musabani a ce ai malikiya ta ce kaza shi a duka sai yarda in dai kai musan dai kai kafir wa qadala qadaka bil qur'an kullama qaddamna hakika duka da daka bil qur'an qur'an yayi magana akai kullama qaddamna duk abin da muka gabata ko duk abin da muka gabatar qur'ani ya magana ko bai magana ba falmalu abu sananne annat tauhid shi tauhidi huwa azamu faridatan shine mafi girman farilla ja'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa huwa azamu min as-salah kuma shi tauhidi shi yayi sallah shi tauhidi yayi sallah wa zakka kuma yayi zakka wa sawm kuma yayi azumi wa hajji yayi aiki haji fa kaifa idza jahada al-insanu shay'an to yaya idan mutum yayi musan wani abu min hazil umur na daga wannan al'amurkan kafara ya kafarta walau amila bi kulli ma jaa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko da ya aiki da duk abin da annabi ya zo da shi inda ya yi musamman wani da abin daga cikin wannan abin da annabi ya zo da shi to shi kafin wai za shi hada tauhidi idan mutum ya yi musan tauhidi allazi huwa dinin rusul kullum wanda shi ne addinin annaba gaba daya la ya kafuru ka ce mai ba zai zama kafiri ba subhanallah tsarkaka allah ma a yaba hazal jahalu me yake wannan jahilci wai ka san abu wai in ka yarda da tauhidi duka amma kai kaki imani da sallah ko zakka ko azumi kai kafiri ne wanda kuma shi tauhidi shine mafi girman dukkan sallah azumi shine gaba da sallah shine gaba da azumi shi to wai in mutum ya yi imani da tauhidi amma ya kafirce ma sallah kafiri ne to ina in yayi ki imani da tauhidi eh shine ya wuce ma kafiri ma da wuce ma ya ba hazar jihar to da yawa ma tauhidin ma yanzu sun ce ma ba Allah ba ne ba su ba suka yi ƙulwar lawo a hadin lam yalid wa lam yulad shehu barhama eh barhama wai shi ne ƙulwar lawo shi ne lam yalid wa lam yulad kenan musulmai ya raba da tauhidi to kuma yanzu illan sai su zama musulmai wanda bai raba da sallah ma ya zama kafiri to ina wanda bai raba da tauhidi ko ka ina fata ban ta wai ƙalu aida tsura minti tara ko ko takwas karmakama da talatin kai da na wai ƙalu aida kuma ana ci faɗa dai haula ya sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa'innan sahabban manzan Allah ƙatalu bani hanifa suka yaki banu hanifa wa kada aslamu ma annabi sallallahu alaihi wasallam su kuma banu hanifa sun musulunta gurin annabi wa hum yashhaduna kuma sun shaida Allah ilaha illallah ba babu bauta da gaskiya sai Allah wa annabi Muhammadar rasulullah annabi Muhammad mazoyina amma wa yuzun wa yu'azzinuna kuma suna kiran sallah wa yusalluna kuma suna sallah amma haka sahabbai suka yake su fa in kala idan wani ya ce ma innahum yaquluna ai su suna faɗa inna musailamatu nabiyyan ko nabiyun su kasan banu hanifa wannan a cikin su ne musailamatul kazzab ya fito mai ƙaryar da yake dawar shi ma annabi ne to ai haka ne sahabbai sai suka yake su saboda sun yi musan tauhidi kenan ga wani wanda ya zo da annabci mai tauhidi daban dalilin wannan sahabbai su kuma suka yi suka yake su to don Allah musailamatul kazzab mai karya ne shi wani ya fi kowa ya karya kuma bayan wannan ba kuma allah mai ilimi ne ba fusa a gare har sai da ya ce ma bari mu koyi koyi ƙur'ani ne ma zo da alamtar kai ba sai zo da malfil malfil wa ma adraka malfil lahu zanabun kasir wa khurdumun dawil wa ajini hatun kamir wahata wai alamtara kai face ki su ya ce malfilu malfilu giwa giwa wa ma an raka malfilu wa ya sanar da kai giwa lahu zanabon kasirin tana da gajeren wutsiya wa kurdumin ɗaurin tana da wani hanci mai tsawo wa ajini hatun kamir wa hatari tana da wani fuffuke kai kace ba hulhulci duka tafsirin a giwa ya kani yau ina fa'ida yanzu mu yi ce ana ina ba waye bai sabon giwa tana da ina fata to bu sai da mutum to har ya taɓa ya tara zinduna ya je suka yi wani ɗangogor baya sai ce annan muhammad ya yi badar ya ci kafirai da yaƙi nima na je na yi badar na kashe wa yanzu ya ce badarkin annabi ni ma ga badarkin iya da ƙarshe dai akwai wani da ake ce mai wahashi wanda ya kashe hamza to shi ya kashe musai da ba shi ya kashe musai da ba wanda ya kashe wahashi wanda ya kashe hamza wahashi shi hamza wani shahidi ne na zamanin maza Allah ɗan wani annabi ne shi ne shahidin shuhada a maza ba a mata ba in a mata ne sumayya amma a maza hamza ne ana yakin uhudu da kasa a yakin badar yaki na farko a wannan yakin ne shi hamza ya kashe yani baban hindu hindu utubatu bin rabi'a hindu akwai wata mace hindu ake ce to utuba a yakin badar hamza shi ya kashe to ituba utuba kafiri to ita kuma ya ta dauki alwashi in yaki na gaba ya zo ya ta kashe wanda ya kashe babanta shi da ta dauki kwantara ta washi shi kuma washin bawa bawa sai ta sa shi ta ce in ka kashe mu da hamza wanda yakin da hudu ya zo zan ɗiyauta ka kuma zan baka kuɗi kuma zan baka kala kuma a ɗiyauta ka shi kuma ya je yake tirenin na jifa yakin hudu yana zawa hamza yana ta kashe ashe shi kuma washi ya wasa washin shi yana ɗauka kawai jefa kawai a cikin hamza shikenan kuma ta zo aka kama hamza aka yi kucin-kucin da shi sai da ta sa aka hudu hantar shi ta tattabna don walakanta sai da aka mai suka saba'in annabi da ya zo ya gani bai ji ba dashi ya ce in na ga wanda ya ma hamza wannan ni kuma in na zo mai suka sai na mai sama da haka sai allah ya ce a sai allah ya sauko aya wa yana haka mutum fa haka ibo musulmawi yau tumi wala in sabarto da kuma khairu inda in aka buku kurama daidai da abin da amma da za ku yi haƙuri kenan Allah ne ya yi zaɓa to annabi sai ya haƙuri to ana da ana da wani kasuwar abu haƙurin ba Allah ba ya umarci da annabi ya yi haƙuri to da ya haƙurin shi kenan sai ga wannan wadda ita hindin da ta sa aka kashe hamza sai ga shi musulunci ya shiga zuciya ta tana so ta musulunta ta musulunta ba ma wannan ba shi washin da ya kashe hamza sai ga ranar musulunci ya ratsa shi yana so ya shiga musulunci amma ba zai iya zauwa mai tunkara annabi ya ce manzala saboda annabi ba zai ji ba daji kashe shi sai ya shiga buntu sai ya sa wani bargo da ya sa bargo a jikin shi sai da ya zo gurin annabi kawai da ya ware sai ya ce a shahadu allah ilaha illallah to ya faɗi wannan kalma annabi ya kashe shi annabi ya ce ka faɗi kalma shi kenan amma dai kaka karasa in an zo majalisa wa shi kanka zauna a gabana inda kanka wallahi tuna masa ko ba ba ana nan ana nan ana nan ana nan ran nan sai ga wahashi ya ji labarin musaila matul kazabi ya bayyana hallo shi wahashin sai ya shirya sai ya kashe musaila ba wanda yake da'awar shi annabi ne sai annabi ya ce kayi wancan da wancan kayi wancan ka wanke da wannan wanda ya kowa ƙarya washe ya gashe shi wanda kuma ya kowa shaidai washe shi ya to kaga an yi ayyar a yake kunnan doki ke ƙulla sai muka ce ha za huwar matsalin wannan shi ne abin nema iza kana marrafa ar-rajulan ila rutbatin nabi sallallahu alaihi wasallam kafara idan ya kasance duk wanda ya daga martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafirta kun ga wannan musailama musailamatul kazzab ai kun ga shi ya daga martaba ta annabi saboda shi ya bayyana cewa shi ba annabin gaskiya bane annabi ne annabin gaskiya saboda da ya bayyana sai aka kashe shi annabcin dashi bai kai ko ina ba to wannan zai nuna annabi Muhammad shine annabi nabi na gaskiya duk da shi ga da'awar tana tafiya kuma ba kashe shi ba ake kuma da'awa har yanzu tana da kuma da'awa watsuwa take ai shi ya nuna ma martaba annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce a sama to amma saboda ƙaryar da yayi da da'awar shi annabci ne sai aka kashe to wannan ya zama kafin ya yi da haka ko wahallar maluhu ya halitta kwacin dukiyar shi wadon ya halitta a zuba da gidan shi walamtar fa'o shahadata ne shaidar da ya yi guda biyu ba ta amfane shi ba kakkamanta shi wani musai da mutum ka samu ya hudu la'ila ne yana sallah yana azumi yana zakka kawai shi ne ya ce shi ma annabu ne wanda kuma ƙarya ce ko ƙarya kaɗai ya zama mi kafiri ƙaryar da'awar annabci amma shi yasa ya zama mi aka zub da jinin shi ya halitta kuma a kwace duke shi to kenan wanda yana nuna cewa ashe akwai abin da za ka yi kayi sal kayi la ilaha illallah kayi shay sai sallah kayi azumin kayi aiki haji kayi zakat wani abu za ka yi kuma ka zama kafin shi duka yayi wannan amma dai yayi da'awar shi annabi ne ya zama kafin wala tabba'u shahadata ne shaidar shi guda biyu bata amfane shi ba wala sala sallar shi bata amfane shi ba fa kaifa bi marrafa ash-shamsan to ina wanda ya daga shamsan shamsan sunan wani ne wanda ya da'awar shi ma annabi ne ko yusufa ko yusuf ba yusuf ba na suratu yusuf ta wannan annabi yaqub ba shi ba wani ne shi ma da ya da'awar shi annabi ne aw sahabiyan ko kuma wani sahabi wanda zai yi da'awar shi annabi ne aw nabiyyan ko ya da'awar shi annabi ne illa martabatul jabbarus samawati wal ard kaga yanzu wannan martaba ya shiga martaba ta aljabbar shine mai tsaron shi Allah as samawati mai sammai bakwai da kasai bakwai kenan yana so ya nuna ba wal illazi da'awar su arba ne shahad sunan mutum ne yusuf aw sahabiyyan shi ai musulma sai sahabi ne ai tunda ya imani da annabi ya wadi kalmar shahada kawai da'awar ne shi annabi ne shi ne ta karyata shi ya zama kafiri ina fata fahimta auna biyan ko kuma ya da'awar shi annabi ne ila martabatin jabbar har ya kai martaba ta jabbar shine ubangiji ai sunan Allah ne jabbar ya dauki abin da jabbar bai bashi bai dora ba kai shi ko kwa ya ba Allah ƙarya ko bai wanda shi jabbar shine as-samawati wanda ya tashi ce sammai bakwai da kasai bakwai subhanallah farkakar Allah ba za mu sha'adahu me yake lamarin wannan girman wannan lamarin ai babu abin da yake shi girma kazalika yadbu Allahu ala kulli ala qulubil ladina la ya'lam haka Allah yake rihi a musu zukata wanda ba su sani ba wa yuqalu aida kuma ana cewa allazina harraqahum ali bin abi talib akwai wanda ali dan abi talib wa ya kona billah da wuta كلهم يدعون للإسلام يدعون الإسلام إلى يدعون الإسلام suna da awon musulunci wa amma ali ya kama shi ya kona su da wuta to amma wannan gaskiya kissa ce wanda malamai suka ce bata inganta ba saboda annabi ya hana a yi azaba ko kwari an hana a mai azaba da wuta annabi ya ce kan kuma kwari azaba da wuta saboda mai yin azaba da wuta shi ne allah in za ku kona wani ba kona ba kona barantana kuma mutum ko kafiri ba mai yin azaba da wuta sai mahalicin wuta to a nan kun ga aka ce amma shi abin da yake so ya nuna ba ga waɗansu sun yi yarda da musulunci amma don sun yi wani abu ya kona su da wuta to bari mu ji wa hun min ashabi ali radiyallahu anhu kuma sahaban ali ne ali bin abi talib wa ta'allamul ilma min as-sahaba kuma sun nemi ilimi daga sahabbai walakin itaqadu fi ali misl al-i'tiqad sai dai sun kudurta fi ali game da ali misl al-i'tiqad irin yanda kuduri da wayansu suka yi fi yusuf game da wanda ya da'awar shi annabi ne kuma suka gaskanta shi yusuf wa shamsan da wanda ya da'awar shi sunan shi shamsan wayansu suka gaskanta shi wa amsalihima da makamantansu kenan wayansu mutane ne daga cikin sabon aliyu suka yi imani da shi yusuf kin da shamsar kin da makamantansu wasiyar ra'annaba ne ya ali ya kama sai kona su da wuta amma wannan kissa ce ba da inganta fa kaifa ajma'u sahaba to ya zaka zaka ya ya zaka hada sahabbai alaqatlihim a bisa kisan su wa kufurihim da kafirce kafirta su gaba daya ina fata ba yau atazunnuna anna sahaba yukaffiruna muslimin yanzu kana zato cewa sahabbai suna kafirta musulmi ina fata ku kidan anan a sahabbai ba suna kafirta musulmi bane in kaga sun kafirta da nassi ne na qur'ani to amma wannan kisa ta ce a ali bin abi talib ya kona wani su mutane kuma sahabbai shi dan sun yarda da wani da yayi da'awar shi annabi shi ba annabi da yusuf da shamsan eh kama su ya kona su da wuta wanda bata inganta ba fa kaifa ajmal sahaba ala qatlihim ya za ka haɗa sahabbai a bisa ka ce duk sun yaƙe su wa kufure da kafarta su a ta zunnuna ke nan sahabbai ba su yi ba wannan a ta zunnuna yanzu da to kake allah sahaba su sahabbai yi kafiro da musulmi da suna kafarta musulmi ba da nasi ba abta zunnuna ko kana riyawa annal itiqad kudirtawa fi tayi game da tayi shi ma wani ne mai da'awar shi annabi ne wa amsalihi da makamantansu la yadur busu cutarwa wai dan an rike su an rike su annaba a ce busu cutarwa a'a duk wanda ka rike shi annabi in dai kai ra kenan shi wanda ya da'awar shi annabi ne kafiri ne kai ma an kai ra da shi kai ma kafiri wal i'tiqadu fi ali bin abi talib radiyallahu anhu yukaffir kudiri na ali bin abi talib duk wanda ya yarda da wanda ya ce shi annabi ne shi ma kafiri shi yasa ya musu wannan amma kuma wannan kisai bata inganta ba ina ga lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah shi babu ladan wanda muka yi kuskure Allah shi gafarta mana wa subhanakallahumma ashhadu an la ilaha illa anta